أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم نولا لتافينا شمك مبقية زام تاشي بيتنا a tamanin da biyu za mu tashi baiti na tamanin da biyu kamar yadda al'adar karatunmu take mukan ɗan koma baya kaɗan idan muka ɗauki baiti na tamanin da yake magana game da duk inda zai yi sai ya yi domin ya je ga masoyiyarsa wanda yake cewa in baƙaitu misir makuntu idan na zauna ma kamar yadda nake falaziltu bage da mazaja'i ban gushe ba ina kin makwanci na wa numruki da matashin kaina shine fulona mana zama bai kama ni ba a sharri kulli garatin zan shirya dukkanin wata rundunar yaki sha'awa wacce take mai kai hari ta ko ina alaman ya hani haga wanda ya tsare ita wannan masoyiyar ta ya hana ni zuwa gurin ta fi mikinabin zan shirya rundunar yakin na fi mikinabin a cikin runduna ta dawakai wa failaki da runduna ta sadaukai to wannan shine baitin da muka kwana wa fi kamisin min kiyari ya arubi zawiri mahin wa kuyulin subuki to anan zai shiga kuma yaban zai shiga yabo da kirari wa kakanninsa daman kare da muka fara fada muka ce daga cikin abubuwan da wannan kasida ta taro akwai alfakru wal hamasa alfakru shine kai alfahari kai alfahari hamasa kuma kai alfahari da nuna fin karfi kai alfahari da gidanku da iyayenka da kakanninka to anan zai yi alfahari ne da iyayensa da kakanninsa yace wa fi kamisin min kiyari min kiyari arubi zawiri mahin wa kuyulun subqi wa fi kamisin yace zan shirye wannan rundunar yaki ne wa fi kamisin a cikin wata rundunar yaki kamis shine rundunar yaki amma ana kira rundunar yaki ne kamisin saboda mai rundunar yaki tana da kusurwa guda biyar in aka tashi yaki za a jera wasu ta gaba a jera wasu ta baya kaga biyu kenan a jera wasu ta kudu a jera wasu ta arewa kaga hudu kenan to sai a jera wasu a tsakiya saboda haka rundunar yakin da aka mata irin wannan tsarin ita ake kira kamisin shine wafi kamisin a cikin dukkanin rundunar yaki min kiyari ya arubu zan tsara ta ne min kiyari daga zababbin ya arubu larabawan nan na ya arubu zawiri mahim wanda su waɗannan larabawa na ya arubu zawiri mahim ma'abota masu ne wakuyulin suna da dawakai su buki masu tserewa wajen gudu shi ne wafi kuyulin wakuyulin da dawakai su buki masu tserewa wajen yaƙi saboda haka daga nan zai fara yaban su larabawa na ya aurubu ma'ana iyayensa kenan da kakannin a shine to anan shine wa fi kamisin eh zawiri mahin ma'abota masu wakuyulin da dawakai su buki masu tserewa wajen gudu eh wa min min usrati bani muluki fihimu adwa uli min sa'idi wa marfiqi to har yanzu ya ce min usrati bani muluki fahimu a ɗu'ule min sa'idi wa marfiki to har yanzu su wannan larabawa na ya arubu su yake yabo mana iyayensa kenan da kakanninsa min usrati waɗannan larabawa na ya arubu min usrati suna daga cikin fazuriyata bani muluki fihimu bani muluki ‘ya'yan sarakuna ne fihimu, e, bani muluki fihimu, ‘ya'yan sarakuna fihimu, e, bani muluki fahimu bani muluki, yauwa, fahimu su waɗannan larabawa ne a ruba, fahimu su ne banu muluki, su ‘ya'yan sarakuna ne. A uli, su kuma waɗannan larabawa waɗanda suke na a ruba, wanda suke zuriyarmu ne, kuma jinin sarauta ne, a uli. su suka fi min biyayya, min sa'idi daga dantsena, wamar shiƙi da kuma hannuna, mana biyayyar da suke min ko hannuna da dantsena ba sa min biyayyar da waɗannan mutanen suke min biyayya. E, shi ne min usrati suna daga cikin zuriyata, fahumu su ɗin bani mulukin ‘ya'yan sarakuna ne. Adwa'uli kuma su suka fi biyayya min sa'idi daga dantsena wa marshiƙi da kuma hannuna shine marfaƙi. Idan kana so ka san suwaye larabawan nan na bani ya aruba, su ne larabawa ne waɗanda suka zo daga ƙasar Yemen. Larabawa ne wanda suka zo daga ƙasar Yemen suka zo Makka da suka zo yankin Makka da Madina, to waɗannan larabawan su ne bani ya'aru, ya'aruba, e larabawa ne na Yemen, wanda har annabi sallallahu Alaihi wasallam ya musu addu'a, wanda ya ce Allah kai albarka wa sham ɗinmu da Yemen ɗinmu. Mutanen Najar suka ce wa fi Najari na annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi shiru, to mutanen Yemen su ne wannan larabawan, to shi wannan a abisha makmaki a nasabarsa tana komawa ne zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke mutanen Yemen wanda suka yi hijira suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake alfahari da su yace sani bin khalduna alaina falana bi yamanin ma'asirun lam tumhaqi salibin khalduna alaina falana bi yamanin ma'asirun lan tumhaqi Salibin Kalduna ya ce, Ya kai ɗan uwa ina baka, ina baka shara Salibin Kalduna, in kana so ka san suwaye larabawan Yemen, wanda su iyayena ne, in kana so ka san tarihin iyayena larabawan Yemen, to ka je ka tambayi Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kaga babban malamin tarihi ne shine wannan mai muqaddima, muqaddimatu Ibn Khaldun. Akwai muqaddima sa muqaddimatu Ibn Khaldun wanda ta taro ilimomi daban-daban. ya ce to in kana so ka je ka tambayi amma anan ba fa yana nufin kawai ka je ka tambayi ibnu khaldun bane ma'ana yana nufin ka je duk littattafan da aka rubuta akan tarihin larabawa ka je ka karanta wannan littattafan ka gani shine salib ibn khaldun ka je ta khalduna ka je ka tambayi ibnu khaldun alaina game da mu falana biya mani ma'asirun falana ma'asirun muna da manya-manyan ayyuka sune ma'asir falana ma'asirun muna da manya-manyan ayyuka biya mani biyamanin wanda muka yi a yaman lamtum haƙi har yanzu ba su shafe ba har yanzu in ka je za ka ga manya-manyan gine-gine abubuwa daban-daban da waɗannan larabawa suka yi eh shine falana ma'asirun muna da manya-manyan ayyuka da muka gina ma'ana na nufin iyayen nasa kenan kenan lamtum haƙi wanda har yanzu wannan abubuwan ba a shafe su ba har yanzu in ka je za ka gani ko kuma ka ji tarihin su a matsayin su na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi tarihin za ka ga sun yi abubuwan da har yanzu ana moran abin da suka yi. E, wasal Sulaimana kala'i kamlana min kabarin, bi kaibarin wal khandaqi sal Sulaiman kala'i kala'i kamlana min khabarin bi kaibarin wa khandaqi wal khandaqi sal Sulaiman sal Sulaiman kala'i yace ya kai dan wannan baka shara ka je ka tambayi Sulaiman al-Kala'i shi ma wani babban malamin tarihi ne masanin sira ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bayan nufin iya Sulaiman al-Kala'i ba ma'ana duk wasu malaman sira ka je ka ka je ka duba tarihin da suka rubuta akan Larabawa na Yaman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo daga Yaman ka bi tarihi kaga suwaye suwaye wace rawar gani suka tara taka shine sal Suleiman al-Kalai ka tambayi Suleiman al-Kalai kam lana min kabarin dewa zaka samu labarai dewa akan mu shine kam lana min kabarin zaka samu labarai dewa bi kai barin abinda su waɗannan kakanin nawa suka taka rawar gani bi kai barin a yakin kaibara sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je kaibara ka je ka tambaya abin da suka yi bi kai barin a kaibara walkandaki kuma ka tambayi abin da su waɗannan larabawa yaman din kakannuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaje ka tambaya kaje me suka yi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za a yakin kandaku kaga yana yana alfahari da iyayen sahabbai ne sun yi aiki kenan eh min kabarin a yakin kaibara min kabarin bi kaibara a labarin kaibara wal kandaki da kandak shine duk kaje ka bi tarihi kaje akai wa yawma badarin wa hunainin wa tabuka wa sawika wa banil mustalaqi a wa yawma badarin wa hunainin watabuka wasawiqa wa banal musdalaqi yace sannan kaje ka tambayi su waɗannan larabawa na Yaman din sai kaje ka bi tarihi kaje a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su wanne ne wanda suka asalin su daga Yaman to he kaje kuma ka duba haga me suka yi eh yace wa yawma badarin da abin da suka yi a ranar yakin badar wa hunainin da abin da suka yi a ranar yakin hunain wa tabuka da abin da suka yi a ranar yakin tabuka wa sawika da lo- abin da suka yi a yakin sawika wa banil mustalaki da kuma abin da suka yi a yakin banil mustalak bihim fakartu summa zittu mafkaran bi adabil gabbi wa husni mandiki yace bihim fakartu summa zittu mafkaran bi adabil gabbi wa husni mandiki yace bihim fakartu da su nake alfahari a matsayin in ce zan yi alfahari in bugi kirji in ce iyayena kakannuna sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam har ma sun yi yaki da annabi shi ne ce bihim fakartu da su nake alfahari sun mazittu mafkara sannan sai kuma na ƙara yin alfahari bi adabi da adabin da nake da shi mana bi adabi a nan yana nufin ilimi na harshen larabci irin su luga ita kanta mafradatul luga a fikihul luga nahau sarfu balaga arudi da dukkan wasu ilimin da suka shafi ilimin harshen larabci to anan yana nufin bi adabi ina alfahari da iyaye na sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ina ƙara yin alfahari bayan iyaye na da kakanni na sahabbai ne to ni ma ban kwanta ba ni ma kuma na je na yi ilimi shine sun mazittu mafkaran sannan nake ƙara alfahari bi adabi da ilimi na na adabi algabdu wanda wannan ilimi na na adabin algabdu ilimi ne ɗanyen ilimi ma'ana ba daskararren ilimi bane akwai ilimi daskararre shine kamar yan wala daina ka je makarantar allo ka yi saukar tauri saran tauri ko ka yi saukar laushi shikenan ka dawo ka, ka jingina allo ka bar shi to wannan sunansa ilimi busasshe amma bayan ka je ka yi saukokin ka zo ka ci gaba da yin takara ko ka ci gaba da rubutun allo to wannan ilimin ka ɗanye ne ko kuma masu wala daina ka je ka karanta iziyarka da ishiriniyarka da sauransu shikenan ka ce kai karatun na ya isa kawai shikenan ka zo ka watsar da shi to ilimi ya bushe daga baya ka zo ka mamanta amma ka je kai karatu ka ci gaba da karantar da shi ka ci gaba da nazari to ilimin ka danye ne kullun ilimin ana ta tashin sa kullun ana ta bincike kuma duk wanda ya ilimi ya kwanta to matsaloli da za su kubuce masa amma mutum yana karatu yana yawan bincike zai ta gano abubuwa da da ya dora akan su zai zo ya gano ba daidai bane abubuwa da yawa wanda da ga yadda zaka fassara su in ka ci gaba da karatu sai gane ai kaza ya fi kyau to adabil gab da ilimi na wanda yake danye ma'ana ilimi ne wanda ko da yaushe in ke ta tajdidin sa ba wai ina miƙe kafa cewa na zama malami bane a kullum ina ci gaba da karatun saboda haka wannan abun ina alfahari da iyaye na safai ne kuma ina alfahari da cewa ina da ilimi wanda kuma kullum ilimin yana karuwa shine summa zittu mafkaran bi adabi sannan na ƙara alfahari da ilimi na algabdi wanda yake danye wa husni mandiki da kuma kyakkyawan furici na shine husni mandiki ma'ana na iya magana duk inda zan je ne magana to sai an tsaya an saurare ni duk inda nayi waka to sai an tsaya an ji waka to wannan abubuwan ina alfahari da su wa zana ilimi adabi falantara man shi'irhu ka shi'ri yal munammaki eh wa zana ilimi adabi falantara man shi'iruhu ka shi'iriyal munammaki yace wazada adabi wazada ilmi adabi adabi shi kuma wannan adabi anan ba irin wancan bane adabi ladabin da nake da shi shine iya mu'amala da mutane girmama manya haƙuri juriya ba wa kowa darajar da ta cancanci shi ta dace da shi bana yi wa mutane girman kai manya ina kowa ina bashi darajar da Allah ya bashi to adabi ladabin da Allah ya yi min wazana ilimi shine ya ƙara ƙayatar da ilimi na duk iliminka in baka iya mu'amala mai kyau da mutane ba to zaka kore su duk iliminka in baka iya mu'amala da mutane ba za a guje ka duk iliminka in baka iya mu'amala da mutane ba ilimin ba zai ba wa mutum sha'awa ba ilimin ba zai sa in kai ilimi ba ladabi shikenan sai ilimin ya zama na jayayya zagin mutane da makamantansu dai yace to adabi ladabin da nake da shi waza da ilimi shine ƙara ilimi na falantara falantara yace ba za ka taba gani ba man shiruhu wanda waƙarsa ta kasance ka shi'iriya kamar irin wannan waƙar tawa almunammaki wacce take ƙayatacciya kaji ba ka taba ganin wani mutum yayi waka irin tasa ba yace ka je ka duba ba ka taba samun wani waka irin tasa ba shine abin da muka faɗa a cikin muqaddima cewa akwai alfaqr wal hamasa kaga wannan alfahari ne shine falan tara baka taba ganin man wani mutumin da shi'iruhu waka saka shi'iri kamar wannan waka ta wa almunammaki wanda suke kayatacciya mana ba wanda ya waka a duniya irin ta wajen kyau fa in madahatu famadihi yashtafa bihi ka misl al-asal al-murawwaqi e fa in madahtu famadihi yashtafa bihi ka misl al-asal al-murawwaqi fa in madahatu idan ne waka nayi yabo a cikin wakar tawa famadihi to da wannan yaban da na ne yushtafa bihi ake warkewa da irin wannan yaban nawa kamisalil asali yabo na yadda yake warkarwa kamisalil asali kamar zuma ne almurawwaki wacce aka tace ta in ka ga yabo na kamar zuma ne wanda yake wanda aka tace ta mana iya yabo na magani ne yabo na yana warkarwa eh kaga cikin alqur'ani kuma an ce ya kharuju ya kharuju min buduni ha sharabun muktalifun inwalahu fi shifa'un linnas ko an siffanta zuma da cewa tana warkarwa ya ce to shi ma yabansa in yi yabo yabansa kamar waka kamar zuma ne wajen warkarwa shine fa in madatu idan ne yabo fa madihi yabo na yushtafa ana waraka ne bihi da wannan yaban nawa ka mislil asal murawwaqi kamar zuma al murawwaqi wacce aka tace ta wa in hajautu fa hijaya kashaja yaqifu fil halqi كمثل الشرق إيه فإن هجوت فهجايا كالشجا يكف في الهدك كمثل الشرق إيه يتي فإن هجوت yace to fa ba iya yabo na iya ba kada kai tsammanin za a iya min walakanci na kyale a yace fa in hajautu idan nayi zambo nayi waka na zagi mutum fa hijaya to zambo na kashaja sai ya zama kamar kaya yabo na karangiya ce kaya ce na yabo na waka na zagi mutum to ya shiga uku shine fa in hajautu idan ne zambo fa hijaya to zamban nawa kashaja kamar kaya ne dama wannan shine a wannan duka hamasa ne kaga anan yana nuna maka cewa duk wanda yake ganin kamar zai iya rigima da shi to ya shirya zai bata masa suna a nan yana nuna mutane cewa duk wanda ya taɓa shi to zai haɗu da masifa saboda a wannan lokacin mawaƙi in yi waka ya zage ka ka shiga aku duk inda kai ga mutunci mutuncin ka ya zube to wannan hamasa ce cewa mutane su shiga taitayinsu eh wa in hajautu idan ne zambo fahijaya zambona kashaja sai zama kamar kaya kamisli sharaki sai ya zama kamisli sharaki kamar kashi e sharako kamar ka ce kashi ko kuma kayar kifi duka yakan nuna kamisli sharaki sai ka ga wannan zamban na ya kasance kamisli sharaki kamar kashi ya kifu fil halki wanda yake tsayawa a makogoro mana in yayi in yi zambo to ba a iya jurewa saboda haka in yi zambo sai ka ji zamban nasa ya zama kamar kaya ko kuma ka ce ya zama kamar wani irin kashi ya kifu da yake tsayawa fil halaki a makogoro ya kake ga mutum ya ci kashi ya makale mar a makogoro ko mutum ya ci kifi kayar kifi ta makale mar a makogoro wani irin bala'i da tashin hankali yake shiga yace to haka in yi waka ya zagi mutum ya zagi mutum haka waka fa take fa in yakun shi'iru asa gairi faƙad a ɗa'ani shi ai haƙin wa hanaƙi. E, fa'in hajautu a fa'in ya kushi iru asa gairi faƙad a ɗa'ani fi ai haƙin wa hanaƙi. Ya ce fa'in ya kushi iru idan waƙa ta kasance asa gairi ta yi tawaye a wanina, idan wanina waƙa ta masa gardama. waka tana gardama mawaki ya zo ya so yin waka waka ta kiwa ya so ya yi waka ta yi daɗi a lokacin ta ki yadda mawaki ya kai ga iya waka akwai lokacin da waka take iya masa gardama to fa in ya kushi iru a sa gairi idan waka ta kasance ta yi wa wani na gardama mana ta saba masa faƙada a da'a ne to hakika ni waka tana yi min biyayya shi ai haƙin a cikin taron jama'a wahanaki da kuma cikin kunci ma'ana ba wani lokacin da zan yi niyyar yin waka waka ta mun gardama da na tashi waka kawai in na buɗe baki kawai waka ce take zubowa eh kaga shi ma ya zama shata kenan ko ya zama shata shi ma eh to kuma yawanci zaka samu duk mawaka zaka samu sun yi alfahari kamar lokacin da sarkin waka yayi waka sai yana cewa shine sarkin waka da sauransu a sarkin waka nazir sarkin waka mutane da wanda ba san adabi ba wasu sai suka ta jin haushin nazir sarkin waka ba su san wannan abin da ya akan ilimi yayi ba haka waka take ah shata ma ba yayi bakan damiya ba shata mai ganga ya gode yaran mai ganga ya gode baka ji shata yadda yayi ba yace suna cewa zaransa ya tsinke ko to ka gani saboda haka a waɗanda suka suka jin haushin sarkin waka a lokacin da sarkin waka ya waka yana cewa shine sarkin waka mutane da sun yi ta jin haushin sa abin da suka ta jin haushin sa ba su san duniyar ba ce eh haka adabin daman yake eh ko alan waka shi kuma alan waka da ya tashi sai shahara sanadin sani na sanadin ilimi na ala shi ma wannan wakar da ya yi ta ne ta yi mu ɗabaka sosai da tsari na adabi shi ma yan inuwa lokacin da ina ga ya tashi fudda wannan album din nasa ina tsammanin rigar aro ne shi ma wasu abubuwan za ka ga wasu waƙoƙin za ka ji kamar akwai alfahari a ciki to amma dai duka ba abubuwa ne wanda suka saba da tsari na adabi ba wanda bai sani ba sai ce suna ta yin alfahari to kaga dai yadda abin yake tafiya ya ce a nan yake faɗa kenan eh shi ne dai baitin a wannan baitin da insha Allah za mu za mu kwana ina tsammanin shi ne baiti na casa'in eh wa in fa in madatu baiti na casa'in a baiti ne na casa'in da ɗaya fa in yakun shi'iru a sagairi fa in yakun shi'iru a sagairi idan waka ta kasance ta saba wani na faqad ada'ani hakika ne waka ta neman biyayya shi a yi haƙin a cikin taron jama'a wa hanaki da kuma lokacin kunci mana ba lokacin da zan yi niyyar yin waka wakar ba ta yi ba in ma ya zama yabo zan yi in ma ya zama zambo zan yi kaga anan yana na cewa waɗanda suke shirin su fara masa ko su taɓa mutuncinsa to su shirya karɓan raddi kenan yace a kowane yanayi yana yin waka kaga da ka taɓa shi kenan tit fotar da ka taɓa shi take zai mayar maka eh wallahu ta'ala alam Allah shine masani